alaikum masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a nan tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba shiri ne na kowace ranar lahadi wanda muke zo muku da tsarabobin da suka sauƙaƙa a cikin wannan zauri gashi Allah ta'ala maɗaukakin sarki wanda ba roƙon kowa gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah ƙadirin ala kulli shay'in Allah ya ba mu dama mun iso a wannan zauri don gabatar da wannan shiri na barka da asuba shirin barka da asuba mai taken zaman lafiya gabanin mu shiga a cikin shirin za mu koma a lissafin kalanda ta islam yau ranar goma sha uku ga watan jumada sani hijiran manzo daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma sha shida ga watan janawari maladiya aihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam dubu biyu da ashirin da biyu masu kalamu da sauraronmu barkan ku da fatan kun waye gari lafiya masu kalamu a nan gida Nijar da masu kalamu a kasashen waje dukkan ku muna muku fatan alheri da fatan kuna nan lafiya mun san yanzu kuna nan kun tsima kuna jiran wannan shiri ba dan komai ba saboda muhimmancin sa da kuma irin yadda yake isar da sako a cikin al'umma shirin mu na barka da asuba na dauko maudu'ai daban-daban wanda muke tattaunawa da su Allah ya yarda yau kuma imamu yana nan tare da mu za mu dora a karo na bakwai karo na bakwai yawa da haka imamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu masha Allah imam barka da yau da fatan an tashi lafiya lafiya kalau akwai sanyi to akwai ba ba komai wannan aikin mu ne muna fatan Allah ya taimake mu
aka tashi aka zo alhamdulillah ba to komai to haka ne Mm.
Eh, to gashi yau mun dawo a cikin ah, har yanzu zaman lafiya wanda yau sashe na bakwai ne za mu tafi na'am wanda kuma tafiyar da za mu yi ita ce na'am a a mafita a cikin gida Mhm.
in Allah ya ba mu dama kuma mafita a waje Ji, na'am to shine muke so mu kankare da shi har mu ga kuma abin da zamu iya yi a nan gaba.
Zuwa gaba, ya Allah ba da insha iko.
Allah To.
na san yan uwa suna so kai musu mika sakon gaisuwa saboda yan uwa suna so gaskiya ne, tambayar ka gaskiya kowane ne, lokaci kwarai da ta gaske.
hanyoyin wannan waya Kwarai da sauransu. Eh, gaskiya ne kwarai To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa wa maulana Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullah To, Alhaji Grambe da fatan an tashi lafiya lafiya lau muka tashi da kuma sauran 'yan uwa da suke kama muna aiki Gaskiya.
waɗanda ba a ganin su.
suna nan To, da 'yan uwa kuma na kusa da nesa waɗanda suke turo gaisuwa waɗansu ma hatta WhatsApp suna wasu kuma suna kira na wasu gashi nan dai abin yana da yawa ko ba haka ba ba za mu Haka.
iya tsame kowa da kowa ba. Amma kuma muna gaida kowa kuma muna ma kowa fatan alkhairi har da waɗanda ba su samu damar kira ba ko su yi WhatsApp duka dai muna maraba da su masha kuma Allah muna musu fatan alkhairi.
masha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi Amin, duniya da amin, lahira.
amin, To a imam.
gurguje eh maudu'in namu yau ya kamata duk yadda ya kamata a takaita shi insha Allah a karkare shi Na.
saboda in akwai dama a shiga cikin wani maudu'i sabo.
haka Abu na farko akwai wata mas'ala da muka faɗa wani hadithi da muka faɗa daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a satin da ya gabata na man huma la yashbi'ani Mm.
ko la yashba'ani wato akwai mutum biyu waɗanda ba sa koshi mai neman ilimi da mai neman wato duniya.
duniya to wannan hadisi mun ce kamar Imam al-Bukhari ya fitar da shi duk da yake kuskure ne ina ganin Imam al-Hakim Mm.
shine ya fitar da wato wannan hadisi na kuma malamai sun yi sabani wasu sun inganta shi musamman irin su Sheikh Nasiruddin al-Albani da Sheikh Muqbil al-Wadi'i waɗansu kuma ɗalibai eh, ko in ce waɗansu malamai suna ganin hadisin bai inganta ba Na.
eh, saboda suna ganin kamar an canza wanda ya yi riwaya ne Mhm.
maimakon a ce Zuwa.
Anas sai an kace a maimakon a ce Hassan sai an kace Anas Mm.
to ala ayyata halin sabani ne malamai na kawo shi a gurguje saboda amana ce ta ilmi haka to yanzu sai mu shiga cikin maudu'in mu gadangadan na'am a cikin gida abubuwan da ya kamata a ce wato an samu saboda zaman lafiya ya tabbata a cikin Eh, eh, ƙasa mafita kenan bayan mun faɗi abubuwa guda shida wanda musulunci ya faɗa to yau za mu faɗi uku sannan mu ƙara da uku na'am na cikin gida na'am in mun ƙare da waɗannan sai mu shiga game da abin da ya shafi su ƙasashen waje a gurguje na'am Eh, abu na farko game da matsaloli guda uku Mm.
waɗanda ya kamata sai mun fahimci abin da ake nufi da mafhum addin Mhm.
da mafhum addaula da mafhum al'umma na'am waɗanga abubuwa matukar ba a fahimce su da kyau ba al'umma ba ta fahimce su da kyau ba Na'am.
to zaman lafiya zai muna wuya subhanallah wallahi alaji la mafhumud din na'am in an ka ce addini Mm.
na musulunci Mhm.
ba irin sauran addinai ba ne domin kaga kamar yahudanci addini ne na sai ba yahudi eh amma addinin musulunci addini ne na kowa da da kowa kowa na iya shiga ciki Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ce kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a na'am ka ce ma mutane ni Allah ya turo ni da gare ku gaba daya baki da hori da duk kabilun duniya da na zamanin shi da wanda za su zo bayan shi dan yana daga cikin abubuwan da Allah ya kibance shi da su an bashi annabta wadda ta shafi dukkan al'ummomi na'am an gane wannan da ke ko na'am to idan muka fahimci addini a karkace Mm.
ma'ana addini ya koma na jajaye na to ko addini ya koma na baki na Mhm.
ko addini ya koma na wani yare na Mhm.
ko addini ya koma na wata kabila na na'am ko addini ya koma na wata ƙasa ne na'am ko addini ya koma na wata jiha ne Mm.
su kaɗai adda shi ko na wata su 'yan gari ne ko su mutane gungun waɗansu mutane su kaɗai Eh, na'am to za a samu matsala subhanallah domin da musulmin Nijar na'am da musulmin Makka da musulmin Amerika Mhm.
da musulmin ina da musulmin ina duka musulunci ya haɗa su da musulunci to lokacin da mutum zai ɗauki makami ya kashe ɗan uwan shi musulmi na'am kaga ya manta da addini subhanallah ya manta da ya addini manta da addini kuma bai fahimci addini da kyau ba Ya manta.
don addini bai ce ka kashe ɗan uwanka musulmi ba bai ce ba lokacin da mutum zai zo iske ana sallar asuba Mm.
ya buɗe wuta ga ko ya mutane je ya sa bam ya tada ya kashe kai ne ya kashe mutane ko ya kashe mutane kuma ya ce yayi jihadi kai to kaga wannan bai fahimci addini ba ko kaɗan mai da addini hatta da kafirai an ce a kira su zuwa ga addini to Balle wanda yake ina ga addini.
wanda sallar asuba ba mai karamin imani ga samun ba Wallahi.
musamman lokacin sanyi Ƙwarai.
to sai kuma wani mutum ya zo yana kashe mutane to kaga ashe in muna son mu samu zaman lafiya mu fahimci addini da kyau Mhm.
kan mu mai da addini na wani na ko na wani na a'a addini ne na kowa da kowa na'am ya shafi kowace al'umma ina fata ana fahimta ta Na'am.
to wannan eh, abubuwa ne wanda ya kamata mu fahimce su da kyau Mhm.
idan mun fahimci addini mai kyau addini da kyau na'am bai yiwa wata ƙasa ta musulmi ta yarda a shirya ma wata ƙasa ta musulmi sharri ba ta yarda bai bai yiwa tun da ɗan uwanka ne musulmi innamal mu'minuna ikhwatun inji Allah fa aslihu baina akhawaykum to kaga ashe ko yaki musulmi suka yi Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma Mm.
idan jama'a biyu ta musulmi tana yaki ko yi sulhu tsakankanin su to ina ga wanda ba sulhu na shi kai ba kokarin na shi kai a samu baraka kuma ya kashe mutane kaga mun fahimci addini da kyau ba mu ga maka mu gaskiya na'am na biyu sai mafhumul umma Mm.
in an ka ce mafhumul umma al'umma mi ake nufi da al'umma Mm.
ita al'umma kamar jikin dan adam ne yanzu kaga jikin ga naka alaji da jikina na'am
abubuwa ne waɗanda Allah halitta suna aiki tare Mhm.
wani bai iya aiki ya ji daɗi ko ya aiki in ba tare da wani da ba wani ba idan babu zuciya dan adam mi zai yi bai mutuwa zai yi Mhm.
idan babu ido mutum mi Ai, makamta ba zai yi makamu.
balan bahaushe ce abin da ya taba hanci ido mi suke yi Ruwa- ruwa suke yi Mm.
to kaga kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuna cewa eh, misalin muminai a cikin kaunarsu da ayyukansu eh, da jinkansu kamar jiki guda ne idan wata gaba ta samu matsala wani jiki wani ta wata tashi gaba, mm, dauka zai yi sai ka iska kunne ke ciwo amma duk jiki na zafi haka ido ke ciwo amma duk jikinka zafi kake Kwarai shi ko.
horcen ka ciwo in horce in ya kama sai ka ji shi a da zuciya zuciya to idan wannan shine mafhumul umma Mm.
ma'ana kowa ya mutunta wani cikin al'umma na'am kowa ya mutunta aikin wani in dai aiki ne na halatta na gari wanda zai ka al'umma ta ci gaba Mhm.
sai ya zamanto abin ga amma idan ya zamanto in musiba ta safi ta sami wani to shi wani babu ruwa ne bai damu ba to kaga ban fahimci al'umma ba domin abin da ya taba sashen al'umma yau gobe zai taba sashen al'umma gobe haka zai yi ta tafiya zai haka zai ta tafiya sai ya hallaka ku gaba daya to in mun fahimci ashe abin da ya ci ni ba zai bar wani ba Mm.
kenan ko abin da ya ci wani ba zai Ba bar zai ni bar ni ba ba.
sai mu tsaya mu mutumta juna shi yasa kaga turawa sun cire muna mai sai da biredi Mm.
ba a yadda ba shugaban kasa ya mishi walakanci shugaban Saboda- kasa ma shugaban kasa ma dalili kuma dukkan su yan kasa ne kuma dalili kowane yana ka tashi gudunmuwa ne domin idan aka daina masu sai da abinci a cikin kasa ko masu noma to ku masu cin abinci ina za ku je ku samu abincin ba samu idan aka rena mai karamar sana'a su turawa yanzu mai karamar sana'a da an ga zai kai kasa sai a taimaka mishi sai tashi sai ya tashi idan muka rena yau masu wanki a cikin kasanmu to kuma idan kayan mu suka yi dauda wa zai mu gyara mu su ya wanke muna idan muka rena masu kwasa kashi Mm.
a cikin kasa Kwarai.
ya son salga Mhm.
to yanzu idan salgar gidanka ta cika Ya za za ka ka yi?
ɗebe rigar ka ne ka yi aiki ko yaya za ka yi ashe mafhumul umma shine cewa duk abin da ya taba wani to ya taba wani in mun gane wannan to za mu ci nasara amma in muka yi birsi da shi idan ya- aka yi bris da wannan babu zancen cin nasara abu na gaba a gurguje alaji sai mafhum ad-daula na'am a fahimci menene ake nufi da yan neta mhm yan neta Mm.
kaga eta su turawa da suka zo Mhm.
suka ce abinda a eta abu eh, hudu ne abu, mhm.
na farko a samu kasa a samu kasa na biyu a samu al'umma mhm na uku a samu jagoranci mhm na hudu sai sun ka kara wani sharri suka ce sai an samu duniya ta yi reconnector kin wannan kasa majalisar ɗinkin duniya subhanallah to kaga da wannan sun ka halaka falastinawa ake ta kashin su faske an kira reconnector kin su a matsayin kasa suna da kasa suna da al'umma suna da jagoranci amma da yake jagorancin da gare su ba wanda ake so bane sai an ka ce ba a yi reconnector kin su ba alhali ko yahuda su amin nafsan karan san sun ka zo to ya an kai an kai reconnector kin isra'il ba a yi reconnector kin falastin ba eh su da kaga Allah.
akwai hatsari cikin irin wannan tafiya turawa suna amfani da wannan to a nan mafhum ad-daula mafhumu daula yana da hatsari domin mi domin an ka ce mafhumu daula ƙasa ta kowa ce Haka.
zaka iya ce ƙasa ta haɗa ƙabiloli daban-daban Mhm.
ta haɗa jihohi daban-daban to lokacin da aka maida ƙasa ta wata ƙabila ita kaɗai to ko aka maida ta ta wata jiha ita kaɗai za ta ci amfani mhm to dole na sai an samu tashin hankali domin kamar da sunan waɗansu na ake amfani ko an kamar da ƙasa ta waɗansu 'yan fati su kaɗai mhm to kenan kamar an tattaro kuna an ce ga aiki na jama'a amma idan aka samu alheri sai a ba waɗansu a hada waɗansu Na.
yaƙi ba zai ƙarewa bar tashin hankali ya kama- ya kamata mu fahimci wannan da kyau shi ya sama musulunci da ya zo kaga afirka wajen haɗa ɗan ƙasa mhm ya ake yi a yi kamar formen ɗan ƙasa dan kasa da kasashen turawa mhm da kuma eh, ƙasar afirka ya ake yi sai aka samu wato matsala na'am na farko a afirka idan za a gina mutum za a gina shi ne ya zamanto wato mu'tamidun ala nafsi mhm ka yi ƙoƙari ka rike kanka Na'am.
mu haka da aka koya maka maka aka gina mu.
kola kola an ka saka sai a ce kai kokari dai ka iya Ka rike rike kanka kanka.
ka rike iyalinka ka yi matanka hudu Mm.
in mata hudu kuka sun ka yi ka aihu In daga ka kai kare, kai dai ka sai rike diyanka sai matakka shikenan Daga kai sai diyanka, abin sai da- matarka.
eh to dan bariki matsala nawa gare shi shi matsala ce biyan nan da sun wuce biyar shi ba matsala ta gare shi wanne da wanne mana na farko ma voiture motar shi madalla ka fassara Mm.
na biyu ma maison ha gidan shi kenan na uku mon salaire Mm, albashi na hudu ma femme a matar shi na biyar mai retret fansho ya ta yi hutu e duk waɗanda ba wanka ba shi bai ganin komai a e gaban to shi.
shi ma fam tana tare da mai zanfam Mhm, ya- dama tare suke su e to da zaran matsala ta wuce wanga ga dan bariki ba matsala ta ba in ana so a kunna ma duniya wuta subhanallah to pus problem kin mu sai mun ka ce mu muna so mu samu mutumin da ya dogara ga kai ne na'am kaga na an samu matsala su ko turawa sai sun ka ce a samu muwatinun salih Mm, al muwatin as salih shine a samu dan ƙasa na gari to turai kada ka yarda abin da zai taba ƙasar ka amma mu amma kuma abin da zai hallaka wata ƙasa to mai kyau ne amma kai hallaka ƙasar ka amma muna sai muka yarda da mu kuma sai mun ka ce a'a kai dai ka gina kanka in matsala ta wuce ka ta wuce In iyalin ka jiwa ta ta wuce wuce matanka kanka.
to ta faɗa kan duwanda take so shi kuma musulunci ya ce a'a al insanu as-salih a samu mutum nagari Mm, baka yarda a cuci ƙasar ka ba kuma baka yarda a cuci ƙasar wani ba
kuma kai baka cuta kuma kai baka cuta na'am kenan kai kuma in ka gaza a cuta zaka ce in Ka hana.
in ma waye in babanka ne zai yin abin da bai dace ba ko Suka ce, "A'a, makka baba." walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin Mm, ka ce wannan abu ba mai kyau bane in musulmi zai zalunci ka ce kada ka yi Allah bai yarda da zalunci ba ko da kafiri za a zalunta ba ma musulmi ba zalunci ko ai yanzu ya zama ya zama ruwan daga rumbu ba.
ne to Aisha sadu ne take zaman ya lahiya zama rum- rumbu ai shi shi yasa ai duniya ba ta zama lahiya to zalunci To.
yanzu ai alga ta malam eh ai shine abin yi yanzu shi na ce to kuma shi yasa duniya ba ta zama lahiya dan duk wanda ka zalunta ka san shi na rike da kai لا Yana ci gaba da addu'a تظلم- لا a zuciyarsa.
تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم إنجي شاعر bayan ayoyi da da sirri suke nuna zalunci bai da kyau wallahu la yuhibbu zalimin ya isi zalunci bala'i ya ce Allah bai son ka
ya Allah ce bai son azzalumai az-zulmu zulumatun yawmul qiyamah hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah bai son azzalumi.
Allah bai son azzalumi Allah zai azzalumi sannan kuma zalunci duhu ne na tashin alkiyama to wanga mai hikima wani malami da mai hikima kuma ce sha'iri yace la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran kada kai zalunci lokacin da kake da iko fa zulmu akhiruhu ya'tika bin nadami nan in mun ce iko ba muna nufin ikon siyasa ba ko ikon masarauta Ko a ikon me.
ko ma iko na gidanka ma'ana dai lokacin da kake da karfi to fa zulmu akhiruhu ya'tika bin nadami shi zalunci karshe zai kai ka kai nadama
zalunci tanamu ainaka idanunka za su je su yi bacci ka ci dukiyar mutane ka zalunci kowa ka cika cikin ka tab ka zo ka warkaɗe saman mantala ka buɗe baki kamar mataccen kare kana sa Kana raga da bacci.
nishari wal mazlumu muntabihun amma wanda aka zalunta shi ya kasa kwana yana nan yad'u alayka shi na daga nuna cewa Allah ka isan min Allah ka sakan kamin wa ainullahi lam tanami idanun Allah ba su kwana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ma bai kama Allah balle a zancen bacci don shi an rike da komi in yayi bacci ko an gaji komi na rugujewa inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula kenan Allah shi an rike da samai da kasai ta yadda ba za su rubuta mutu ya Allah ya kwana ya yi banna banna.
komi sai shi ruguji to kaga ashe zalunci bai da kyau amma ko na so a ce mutum ya bar zalunci to dan adam ko inda kamar ya san abin da zai biyo mishi baya galibi sai bala'in ya zo ne sannan ake ganewa to alaji Na.
waɗannan su ne almafahim al-thalatha Na.
waɗanda musulunci ya bayani Mhm.
a galibi ake nufi da al'umma Mhm.
mi ake nufi da daula mi Da ake daula.
nufi da addini Da in mun fahimci wannan to kasashen mu za mu zauna lafiya sai abu nukta na uku na ƙarshe Mhm.
waɗanda daga gare su za mu rufe sannan mu shiga zuwa ga abin da ya Mhm.
shafi ƙasashen waje Waje.
duka a gurguje kamata mu bada su Mhm.
shine cewa in ana son a samu zaman lahiya Mm.
sai an samu abin da ake kira al'adala
na'am al'adala shine adalci to shi adalcin nan kuma abin da ake nufi da shi bai yiwuwa ka yi ma kowa yadda yake so amma amma kai tsakaninka da Allah ka san kayi abin da ya dace inda ka yi kuskure ka nuna ka yi kuskure ka nemi yafiya No.
kada ka ce kuskuren da ka yi daidai na nawa haka dai to kaji matsalar da take faruwa Ah, nawa an yi kuskure malam ba a ci abinci.
yanzu alaji abinda nake so al'adala kasashen turai me yasa suka ci nasara saboda akwai al'adala na'am al'adala al- al'idariya Mm.
al'adala al'ijtima'iyya Mm.
al'adala fi tawzi'i tharawat Na'am.
idan aka fiddo arzikin kasa kowace jiha a dibi adadin mutanen ta yiwa a ce a'a yanzu jiha kaza na da mi- kowace jiha ba ta miliyan 100 yanzu misali nan Niger muna da jiha takwas sai a ce ko ta jiha ba ta miliyan 100 ba adalci bane ba adalci bane ba adalci bane ba ya A'a, adalci a'a, ba ba ya adalci ba ko ci sha ba ta miliyan 100 kuskure na wagga jiha mutum miliyan nawa gare ta eh shi za a sai lissafi a yi lissahi shi za a kiyasi shi za a kiyasi kana da mata hudu Wa- Na'am.
wagga rabin kilo taka ci to wagga kilo guda taka iya ci To.
sai ka ce a do a ba su rabin kilo ah, ba ba ya adalci ba kaga wagga za ta kwana da yunwa kwarai in kuma ka ce do a ba su kilo kilo to kuma za a yi banna can a'a adalcin kana da mata hudu for example Mm.
mata ku yi hattara ba ina cewa na kowa goyi namiji mata hudu ba haka da kilo ba misali da nake Mm.
basuwa misali wagga tana da tsawo metir biyar ga mata Mhm.
wagga kuma gajeruwa ce metir biyu ga mata to wagga zaka so mata metir biyu ne ka so ma metir wagga metir biyar ko ko a duka metir biyar zaka siyo musu ya zama to Ka so- ita waccan sai dai ka so na daidai da- madalla ko ko a'a za ka siyo metir bibibi ne ka ce waccan ta cika a'a adalci in za a yi shi za a kalli adadin kowa menene cancanta da shi na'am shi yasa ƙasa in ana son ta zauna lahiya a raba arzikin ƙasa daidai a ina gwargwado kenan ko da an zage ka in ka san kayi adalci kada ka damu to ai wannan matsalar mu ba ta har yanzu to ba mu zama al'adala ba ko.
kenan a ga adala idariya Mm.
idariya an kace idariya dan ƙasa duk in ya zo a ma'aikata dan ƙasa ne a mutumta shi Mm.
kada mutum ya zo bai da lafiya a yi mishi mummunan mu'amala sai ya ji yana kyamar ma'aikata yana kyamar ƙasa kada a zo za a yi wani hukunci a justice ga mutane su wanga ya kashe mutum wanga ya kashe mutum sai a saki wanga wanga kuma a ce a daure shi Na- wanda ba shari'a kisa muka ba irin ta Allah misali da nake bayarwa Mm, eh.
to kaga akwai matsala waɗannan abubuwan su ke sa mutane na kwana da bakin ciki suna addu'a kuma idan aka ce za a yaudare su a ba su makamai sai su yarda saboda ganin suka yi kasar ta wane da wane ta su ba ta su ta ba Na.
ko ta jiha kaza da kaza ta ba ta mu ta ba ko ta kabila kaza da kabila kaza ce ba ta mu ta ba M- matsalar kuma wani lokacin mu muka kirkira wannan saboda mu muka yi tahmish emarginalize Mm.
emarginalizing Mm.
kafin ce ni Na.
wato eh, mun ka ɗauki waɗansu muka ba su muka watsar da wasu amma ɗan adam in dai yana ci cikin abu ya yi kaɗan a ce za a ruguza abin nan ya ce Ya ce ce, a'a.
amma in bai ci me sha bai kai kamar misali yanzu a ce arzikin kasar mu da muke da shi na'am da a ce ku- in an abu an kasa kamar da ka faɗi Mhm.
ko ce jiha an bata nata kaso Na'am.
daidai gwargwado Mhm, mhm.
yan uwa kowanne ya samu abin da yake so Mhm.
in ya ga wani ta da da da da wani rubujen shi ba shi da kanshi zai tashi tsaye da wani dole ba.
dole dole to amma matsalar da take faruwa ban san ko an fara wannan kason ba a'a shi ka son yanzu kai alhaji mu han- abubuwa ga- ba ga hannunmu suke ba Gaskiya.
mu kira ne muke yi wa'azi ne muke yi ba mu iya shirin da kowa mu kanmu muna buƙatar mu gyara namu haka domin problem ki inda yake tasowa wai ba wai sama ɗaya ba kowa ya duba ya gani ai ita shi adalci daga gida yake farawa na'am in ba a same shi gida ba ba a samun shiga unguwa in ba a same shiga unguwa ba ba a samun shiga gari Mm.
in ba a same shiga gari ba ba a samun shiga Ga jaha jaha. Mm.
in ba a same shiga jaha ba ba a samun samun shiga ƙasa haka abu ne wanda kowa ya kamata ya kwatanta kuma da tare da tausayi wani lokacin ma mutum bai da amma taimaka mishi da yawan mutane abin da ke hidda musu tausayi suna bukata ba a taimake su ba su koyi sun ka samu sai su manta da kowa saboda ba- sun Eh.
nemi lokacin a taimaka musu Eh, eh.
a taimaka musu ba mun ce ba mutum kashe taimaka ma wanda bai taimaka mai ba amma kuma irin wannan shedan na ta abin ga shi yasa ganin da yawan HD in sun samu diplom sun kare da kowa daga shi sai mata ta da kaje ina faɗa maka matsalolin nan Tun da- nashi.
tun da lokacin da Ah, suke karatun lokacin nan na ba a taimaka mishi ba an sa tsammanin shirme yake yi Mm.
kuma ana gaya mishi maganganu na walakanci ana ganin bai zama komi to an ƙara sa dai kurajin shi Allah ya bashi matsayi mi tsaye ya son saurare ka sai kenan sai ya zan dai shi sannan ka hito da ƙauye ka zo ka Ka zo wurin ce shi.
kakana na goma da kakanka na goma wasu ɗaya wasu ɗaya ya zai saurare ka ɗan buku ba zai saurare ka ba saboda baka taɓa bashi omu ba baka taɓa bashi sabini ba baka taɓa mai addu'a ba baka taɓa mai watan alheri ba baka taɓa mai watan zan wani abu ba yau ya zan wani abu ka zaburo ka ce naka da na kwarai na kowa mugu sai shi mai shi ko ko mugu sai wadda ta aihe shi kenan kenan kenan muna da matsala mu- mu da kanmu muke shoka abu dole akwai matsala aliji Da- idan an ka ce Allah ya ma mutum baiwa na'am Allah ya sa mutum yana karatu mutum lokacin da yake cikin rauni lokacin da yake bukatar taimako in ka taimaka mishi bai mancewa da kai gaskiya amma mutum da alakkul duk kun wace kun karshen ta wani ba za ka iske mamma sai ta za ta kula da shi baban shi ma babu ruwan shi da shi sai ya zama wani abu ba na ce kan mutum ya taimaka ma baban shi ko mamman shi bai musu taimaka mai ga karatun lakkul ba amma waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ke haddasa mu na bala'i saboda shaidan bai barin mutane ka taimaka musu saboda sun watsar da kai amma ya kamata ka koya musu darasi ka taimaka musu ka bar su Allah ai ya gwada musu iyakar su gaskiya ina fata ana fahimta ta Haka.
to wannan yana da kyau mu fahimci mafhumul adala shi yasa ita wannan adala kin tana buƙatar in sharri ya taho in alheri ya taho na kowa na in sharri ya taho na kowa na amma in alheri ya taho ya zanna manyana da iyansu eh da masu matsayi amma in sharri ya taho na al'umma na wannan bai yiwa fa bai yiwa kai ga cin babban salar in kuma an ka fara halbe halbe kai na anna karshe in luk bala'i ya kai kai ka gudu ba fa ta yiwa wajen ci kai an gaba Kuma wajen waya wajen- kai- kai an baya kura da Da shan kishi, da shan gar da kishi, kwashe gar da kuɗi.
kwashe kuɗi kuma ai wasan kura tsakanin gardawan su kansu Kenan mai kamata mai a amsa ce- kuɗi daban mai riƙon kura daban in ta ci ta halaka shi daban shi mai kuma cin ce lodi shi kamar Yawwa.
a ce an gani a yanzu wurin.
mai riƙon wai ka ci cuta kwa eh ita kura ita ga shan kashi na gane shi mai rikonta shi ga shan wahala Eh.
shi ko mai amsa kuɗi in ba yana ba ya ci amana shi mai Mai- mai- mai shan- mai wahala.
mai wahala eh to ka gani to kaga irin wannan matsalolin su suka kamu cikin bala'i shi yasa kasashen da aka ci gaba in daɗi ya taho Kowa na zai- kowa na kuma in wahala ta taho tare da ko ake yin ta amma ba ya wasu da bai jin daɗi yiwuwa wasu da yanzu a wahala.
yanzu waɗanga kashe-kashe da kake gani ana yi Na'am.
da menene da menene Mhm.
in ana so a yi maganin su lakkwale ana so a gyara ta Nijar kamar yadda masana suke cewa ba wani abu na ba duk wanda abba ba a hana shi kai dan shi waje kuma a hana shi kai dan shi lakwal prive kai ya bar shi ta gwamnati ka gani illa kwalta Nijar tana gyara ko ba ta gyaruwa ok nan lalace lakwal ɗin ke ga a to dan shi na waje diyan ku na Ba kan ruwan shi.
gwalewa dama haka shi ka jira Ah.
dan shi ya dawo yadda ya mulke ku shi ma shi mulke ku sai fini tun da ku jahilai na ba kenan ku- kamata yi kamata ya kamata a ce an fido wata doka musamman eh su kansu yan majalisa da suke da ruwa da tsaki Kwarai da gaske.
alhaki, Mhm.
su yi tsaye su kakaba irin wannan dokar su ce da nan an da sa gaba ba wannan doka dan kowa cewa da ke zuwa dan na kwalwata babba duk ƙasa.
wanda adda matsayi Nijar a hana dan shi ya karatu waje ya bari har in ya kai jami'a in yana son ko zama- jami'a ba yarda ba ko jami'a ba yarda ba Oh, shi shi ke.
ta kasa babu jami'a kasa na akwai shi jami'o'i jami'a cikin kasa kuma tare da ɗiyan talaka kuma kashi shi ta gwamnati shi dai wa gare ta gwamnati in an ka yi ta yanzu gaskiya tana hitowa sai ka ga shiru tsaro da ake zance to abu biyu ko manyan jinru jinru da manya-manyan kolonel da wani abu su tahi saman teren tare da su a yi ko a ɗauki ɗiyansu da asuzoji a kai su fagen daga yanzu kana ganin tsaro ya an ba da umarni mai kyau kuma an ba da tsaro mai kyau Eh, amma ba ni ciki ba Ah, ɗana ba ciki.
ne, ce, ce, ce, ce, ah, kana ganin makiyi sai a ce wai ka jaye ke da baya ko ka kai mai hari sai ya zaka shi buɗe mahauta shi halaka ka shi na nan shi kwancin shi ya halaka kowa da kowa kaga wannan ba za ta yi wa ba yau ingila da kake gani da sauran kasashen turai iyan masarautar ingila sojoji na inda a tiya yaki da su ake tafiya Iya masarauta iyan masarautar ingila kenan in ana son a samu gyara dole sai an ɗauko wanga tsari national kin nan da an kace patriotism kin mu gane shi tare da ku da ɗi eh a a a a aikace amma aikace.
kai kai kai baka da wahala kuma ba dole na ba kuwa shiga cikin bila'i ai ta kuwa wa zai sauraron ka kana can zaman ka cikin to AC.
duk bila'i in ya kai ga manya yanzu kana ganin an ɗauki matakin shi Amma Hanyar- tunda bai kai- hanyar da manya gabi likitar da ake musu magani yanzu na ana ɗaukan mataki in matsala ta shafi baban shi ko ta shafi nashi yanzu na ana ɗaukan mataki amma duk sai wannan ya za ka ya kake tunanin mutum matsalar da bata- wutar da bata taɓe shi ba ya yi ƙoƙari a kashe ta sai ya ji zahinta kuma kuma gashi can baya kawo ta magana eh mutanen ga dukkan mu ɗan adam ne mhm kuma sannan gashi mu musulmi ne mhm sannan bayan haka ya kamata a ce wannan mutunci akwai shi mhm shi dan adam dai in dai ka ta- ka ya- wani abu ya faru gare Mhm.
ya kamata a ce ai ka ji ciwo mhm ƙwarai da ko gaske kuma ka bada naka gudunmuwa gurguran hali Mhm.
ta yadda za a murkushe wannan abu A'a.
amma sai kaga abu ya zama tashi baka gane ba wuta in ba ta taɓa jikin ɗan adam ba bai jin zahinta ina yarda akwai wani misali da suke cewa idan mutum yana da rashin lahiya ciwon kai ko abin da ya kamar haka ko ba mamashi da ta haife shi kasan dai uwa ta haife tausayi ga ɗanta ko to ko ita ba ta jin abin da ya kaji cikin jikin shi shi sai ɗaya dai mi sai dai ta yi tausayin shi tana dai ganin shi yana abu Yawa.
shi ga jin to shi yasa kake ganin duk matsalar take faruwa Afirka yau in ba an ce maka ba ba muna hawata bane in ba ta kai ga su manyan ba ta fara taba su da iyansu da ya ga an ɗauki mataki na Allah da Annabi saboda kawai matakin Eh, hayaniya ce hayaniya ce hayaniya ce wannan ba gaskiya bane yanzu idan aka yi haka za a samu mafita kenan bari a ɗauki uwa wani babba Sai a bari ka samu ji a mafita.
kai hari garin wani su wani babba bari ba ta wani babba a ci maka ba ta da lahiya bari dan wani babba a ɗauke shi su kansu turawan bari jin suna cewa ana kaza ana kaza bari a ci maka an ɗauke nasu cikin ƙasashen mu wannan duk eh, abubuwa ne ake yi waɗanda Allah ya Alga sauka ta malam ma'ana dai wannan abin yana iya gyaruwa yana iya gyaruwa duk wanda ya ci bai gyaruwa ƙarya da wacce irin matsala ta abata gyaruwa ai mutuwa ɗaya ta abata da gyara gaskiya duniya mutuwa ita abatar gyara don ita ta ‘yan Allah ce a kawo ka ko ka shirya ko baka shirya ba tawa ko kai na l'homme le plus puissant du monde président des États-Unis ka san shi na l'homme le plus puissant kamar amma sauran rahin wajen bada umarni ba wai ana rahin karhen gamci karin ba damce to ko shi Allah ce a kawo shi yayi kadan hici yanzu yanzu zuwa zai yi da lokaci ya kai kuma ko shi na saman mulki ko bai saman mulki ba ruwan Allah da matsayinka radda duk Allah ce a kawo ka ta ya za ka yi in kuma ka ce ba ka zuwa to shi kenan muna da muna jira bari lokaci ai shi ba a samu har yanzu ba a samu a wanda to ya fi bismillah ne in ba akwai wanda ka gani shi na iya bismillah amma akwai mutanen da suke tunanin kamar dai su su tashi mutuwa ba a to wannan gare su ta kare shi mala'iki mutuwa shi na dashi kalkilo Kwarai.
shi shi na jira Allah shi bashi yar da lokaci ka gani in kai ka shirya shekara 100 da kai duniya ko 50 shi an bashi minti goma bari mu gani mintin na goma sun kaci ka- na kaza ai kura shi
na Allah za a a to a ai yanzu dai bar shi dai in lokacin yayi magani in shi na da dabarar da zai yi Allah ya kyauta amin amin to Am- wannan nukta ta biyu kenan interview wadda mun ka kawo to na uku alaji na biyu kenan sai a taqwa
na taqwa shine tsoron Allah tsoron Allah da an sa tsoron Allah gaba to komi zai yi kyau tsoron don Allah Allah subhanahu wa ta'ala faɗi ban so in kawo ayoyi da yawa saboda yau lokacin mu na Eh, eh.
maudu'i ne na karshe karshe amma Allah da kanshi ya faɗa cikin suratul talaq yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na duk wanda ya ji tsoron Allah to sai Allah ya samu mai solution ashe solution kin da muke bida ba tura za su ba mu ita ba mu kuma ma Allah da ya halicce mu ya halicci duniya ya halicci turawa
yanzu za mu samu ta in an ji tsoron shacce zai samar da solution ashe mu dawo mu yi karatun tare su mu dawo mu karanci kanmu mu daina daukar lahi muna ɗomar tura su kaɗai a ba su kaɗai da lahi ba ɗin muna da lahi mu da kanmu mu duka muna da lahi mun ƙi yardan muna da lahi to ya za a yi mu gyara babu zancen gyara kowa na riban bai da to laifi wannan dole sai an ɗauke shi tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah kuma shine ka yi iya abin da Allah umurce ka gurgudun ikonka ka bar abin da Allah ya hane ka gurgu- gurgudun ikonka ka bari in Allah ce abu kaza bai da kyau ka bari gar ka kawo wata filozofi ka ce a'a Kar ka sa.
malamai musu gane na ba kaza bari malamai ba su gane ba.
malamai to haka ka cewa no no ba su yi civilize ba suna da tunani irin na mutanen baya kaza kaza Oh.
kaza kaza wannan abin hatsari kuma ne magana ta Allah magana ta Allah mallam to filozofi ta da kuma turawa sun samu su virus cikin kanu sun nuna musu addini ba wani abu bane ko ko shi sun kuma sun waye.
rayuwar nan ba ta yi sai da to addini.
alaji ina ga a tahiya kana nan kana wasa da addinin kaga abinda zaka tsira duniya da lahira ka tsaka da mutane filosofi manya manyan professor na duniya waɗanda sun kai bincike karshe sun musulunta sun gane musulunci gaskiya na kai da yan birebe ka da baka baka da wani laboratory baka da research ba ka to kana mutane ba hayaniya ka iya kera ko ni komi baka kira ba manya manyan risharshar na duniya ka tai ka karanta Maurice Bucaille dan kasan France babban professor ne na likitanci wanda ya yi ma shugaban kasar Saudiya ma magani eh, Malik Faisal karshe musulunta yi haka ka tai ka rubuta mai Maurice Bucaille Maurice Bucaille M A U R I C E Bucaille B E C A I 2 L E ka ta gani Maurice Bokai Mondo Costo Jared Kari Mellon dan kasar Canada manya-manyan sharshar na duniya sun yarda sun yarda da akwai Allah har da Einstein karshe da an kame tambaya ya riko na turkin cewa akwai Allah ko da bai shiga musulunci ba me kuke so yan boko kuna ba mu wahala manya-manyan masanan turai suna cewa musulunci shine abin da ya kamata a riki reshers abin da qur'ani wa na gaskiya ka shiga cikin internet ka rubuta al-hay'atul i'jaz al-ilmi li rabitat al-alam al-islami ko ka rubuta ijaz.com ijaz e a g g a a z point com ka ga research waɗanda an ka gabatar 120 university na duniya waɗanda suke yin research suke nuna gashi ga abinda Qur'ani ya tabbatar scientific ma haka nan ne ban sani ba ma yanzu ko sun kara shiga cikin internet ka gani an anglais an français ga sunan abubuwa da suke nuna addinin musulunci gaskiya ne ka to da dan guntun breven ka baka iya français ba ko da guntun breven na english wani abu ga manyan manyan professoshi na duniya masu laboratoire waɗanda kuma sun yi aiki sun yarda da abin da musulunci faɗa gaskiya ne to Allah yan boko kuma mu lahiya ku bi a hankali ku tai ku dibi abin da magabatan ku sun kace sannan ku zo ku yi mana hayaniya Allah ya sauka ban da lokaci da wannan da za a za za za a banga almuhimmu dai tsoron Allah na uku alaji a gurguje da dake bada su paske za mu muna so mu shiga na waje sai at taqwim duk abin da za a yi ai evaluation to shi kuma evaluation duk aiki na duniya duk minister ta duniya duk gwamnati ta duniya duk masarauta ta duniya duk malami na duniya duk sharshar na duniya duk shari'a ta duniya duk tsaro na duniya duk aikin da za a yi duniya yana bukatar abu uku
wanne da wanne na farko addafi na biyu almahara na uku alfarf na awil hal waɗanda su ne abubuwa guda uku don aikin da ka je an yi alaji in dai kana son ka gane yayi rusur ko bai rusur ko bai rusur in kuma kana son ka gane idan an ka samu matsala bincika cikin abun ga uku yanzu kana ganewa na'am ko wani aiki na duniya ba hidda maka shi ba na'am na farko addafa shi ne suke kira motif niyya niyya tana da nata point sur ça na biyu almahara shi ne ake kira al'ilm l'experience na uku al-zarf ko al-hal la situation duk aikin ga na tsaro da aka yi duk aiki na farko a dafa niyya shin wai SQ su jami'an tsaron suna da niyya aiki na'am point d'interrogation caution mark an angle saboda soja kala biyu ne duk duniya na'am akwai soja volunteer akwai soja désigné na'am soja volunteer mutumin da kai kan shi a sahi soji ko ko shi soji haka so na'am akwai soja désigné kamo shi an kai an kasa shi to in yaki ya ɓaci dole sai an nemi volunteer dole mai son shi dama ko kafin suna rubutawa manya-manyan kasashe duka ban san manan kasashen mu ba wanga soja za a rubuta mai désigné wanga da rubuta mai volunteer can kasashen saboda wanda ya shiga soja saboda yana son ya zan soja ya son a ce ma ya mutu shi abun alfahari na gare shi na'am désigné kuma kamo shi da an kai da ƙarfi bai son aikin akwai problem da wuya aikin ya so shi da kyau na'am sun san haka su masu aikin. To yanzu duk aikin da aka son a yi Nijar da kasashen duniya, a shan ana da niyya ko ko surutu da aka yi. Niyyar tana da ƙarfi ko ba ta da ƙarfi.
Sai an ɗauki kyakkyawan niyya.
Sai an ɗauki kyakkyawan niyya. Abu na biyu experience, ilimi, shin an ɗauki wanda ya iya.
Masu ilimin yin.
Ko da kana da niyya abu kana son yanzu ina son mutum na son shi wa'azi. An san shi na da niyya mai kyau. To amma eski shi na da ilimin da zai yin wa'azi. Haka. mutum na son shi aiki ga ƙasa SK yana da ilimi wannan fannin da an ka azashe ma ƙasa aiki abu na uku alhal halin da ake ciki SK ya dace a yi abin nan a yi abin nan wannan lokaci duk waɗanda abubuwa guda uku da an aza su suna kiran shi HD feasibility da wane ne da wane ne su masu karatu sun sani waɗanda abubuwa in babu ba mu tahiya babu tahiya dole na sai an san waɗanda an ka ɗauka suna da niyyar aiki al'umma ta yarda ta aiki tare da su ko ba haka ba sannan akwai ilimin abin an san shi sannan kuma a dibi halin da ake ciki yana za a tunkarar matsala duk aiki na duniya da kaji an ce bai yi ba bincika cikin ukun ga kaga kowane daga cikin su kombiyon da percentage gare shi percentage yawa to wannan kenan to yanzu alaji mun shaɓi abubuwa kenan zaman lahiya shin muna da niyyar zaman lahiya mun san yadda ake zaman lahiya shin halin da muke ciki na babu dama a yi zaman lahiya muka ɗan gaɗa abubuwa a dibe su duk wanda za a ba aiki cikin ƙasa ko menene ko karantarwa ce ko ma menene a dibe ɗan abubuwa guda uku akwai condition ko babu condition ka ɗauki mutum ka kai shi ƙauye babu biya ka ce shi karantar suwa wata ɗaya babu biya wata biyu babu biya wata uku babu biya kuma an ɗauko kayi na ƙasa an ce sai 'yan tardi da duk wanda ya saida shi za a kai shi gidan kasu to to ya na za a yi mutum mat- mata ta ƙasa ta kaci to shi ne dole na a ga kayi da drapon Nijar an saida shi babu inda za a yi saboda Saboda- condition kin ba ta bashi dama alaji ba ba ƙasa shi kaci kuma ba mu suna ai kamata ya a ce ai su suna da condition to alaji to Saboda ayi ai crayon kai condition karatun da ta nan ka alaji ba mushe ba jami'in tsaro ba bashi makamin da dace shi aiki ba Kwarai.
ba a mai kiran condition ba babu abinci mai isasshe ko babu abin ka ba a bashi kayan aiki ba waɗanda zai iya samun rahoto Natsuwa da da tsuwa rahoto.
ba a bashi dama ba ba a bashi kuzari ba ma a nuna mai aikin da kake yi kana taimakon ƙasar kana kuma mun sun fiyar da tuwa sai ya ji ƙarfi mana kwarai Ah, amma alaji gashi nan, sai dai abin nan don haka wallahi eh, abubuwan suna da yawa mun o- o- To.
mun dai wannan shiri tsawon yau sati na bakwai bakwai kenan mhm.
inda mutane sun bibiye mu sun san menene zaman lafiya daga ina ya faro ya kuma zai kasance da irin matsalolin da suke ciki da yadda kuma za a samu a warware na'am gashi mun zo ina mafita a cikin ƙasa kuma kun ji abin da malam ya faɗa yanzu za mu ƙetarawa a ƙasashen Mu waje je, mu ga na'am.
menene mafitar kuma za ta bara daga can to amma kana da gaisuwar tango ya zo nan garin okay gashi na Ah, masha Allah masha Allah to bar- barka da zuwa barka da zuwa yana zan kira na kwarai da gaske ya zo Eh, yana nan yamma to madalla yana Allah biyan Allah ya saka da to mu je mafita ta ƙasashen to kasashen waje alaji zamu kasa shi shi ko kamar gida biyu to zamu kasa shi gida biyu sai mu liƙe da nasihohi kamar guda uku to nasiha kenan guda uku mawar su karshe To.
tunda nasiha ta ku wasiya mhm, to mu je kasashen turawa Mm.
idan suna son zaman lahiya abubuwa guda shida da musulunci yace a kiyaye sun ka kiyaye su kasashen su su kiyaye su kasashen mu na'am Allah ya ce a kira a ke a kiyaye rai ba ne sai ba- ba na sai baturi ba da dan turai mutum dai mutum imanitan nan da aka hudi da majalisar ɗinkin duniya nations uni da african da wanda ba african ba da bature da ɗan rasha da ɗan amerika da ɗan faransa da ɗan ingila da kowane irin mutum ɗan adam ne a mutunta shi a matsayin ɗan adam kowace ƙasa a yi respectin sovereignty kinta a bar mata shiga cikin al'amuran ƙasarta yadda ku ba ku yarda a cikin ƙasashen ku ba yadda ran bature shike da bature shike da mutunci dole na ran dan afirka ya zama tuna da mutunci in ba haka ba consequence kin za ta kai gare su na biyu yadda musulunci ya ce a kiyaye addini kun tsare addinanku ku bar mu tsare addinin mu na'am ku yi na kulakum dinukum waliyadin daidai ne, mhm, ku bar taba mana addinan mu ku bar taba mana qur'anin mu ku bar taba mana annabin mu haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na gaba addini ya ce a kiyaye in ana so a samu zaman lahiya a duniya a kiyaye dukiya yadda ba ku yarda a ɗauko dukiyar turai a kawo kasashen ku ba ku bar bari ana ɗaukar dukiyar afirka Ana ana kai kai bankunan ku kuna cewa kuna yin lit control la corruption ƙarya kuke yi sannan ku bar barin kuna zakkuwa da mutanen ku kuna kwashe arzikin mutane suna mutuwa kuna kashe su kuna cewa kuna kawo adalci da liberty da la democracy
na'am yadda kun ka san musulunci ya ce a kare hankali yadda ba ku yarda a sai da kokayen kasashen ku ku bar yarda kasashen mu ana maida su zone de traffic ana ana kai muku kwaya ana sai da kwaya ana haukata matasan Afirka da na sauran kasashen musulmai na'am yadda mutuncin bature yake haka mutuncin dan Afirka yake don haka in kun ka ce za a ci gaba da taɓa waɗannan turawa kuna dariya wallahi wallahi sai ta kai gari ku na rantse da allah da ya halicce ni wanga bala'in da suka shirkawa wallahi zai iske su ma'ana suna da suna da suna da kyakkya- suna da wani a tsari na bala'i samun su zai yi ai tambayi ni komai a dalili na'am
to yanzu turai Mm.
tana ba turkiya 2 miliyar euro mhm, shak'ani mhm.
saboda mi saboda erdogan ya tare 'yan ƙasar siri Eh.
kasu ta yi turai kasu ta ture an yi haka ko ba a yi haka ba?
an yi wa ya ɓata siri ah, to
turawa ko su da kansu inda ba a hallaka ƙasar suriya ba aka yi kace-kace da ita ɗan siri na tunanin shi bar gidansu Mm-mm.
to yanzu da aka ce a eh, african su daina hijira eh, ƙasashen laraba su daina hijira kai yanzu a ce maka an ɓata ƙasan mutum an ɓata administration kin shi Gidan shi, an ɓata an ɓata tsaron shi an komi.
kashe uwa an kashe uba wani kuma an kashe Muka ce kaza ya bar an hijira.
kashe kaza mutum na jin ana ruwan bama bamai ka ce kashi gudu kuma ya tsaya nan shi tsaya wai akwai wani mataki wanda za a ɗauka matakin gidan wa za a ɗauka bayan an yi ta kisa mutanen nan canza su ko an ki ko an so an face arzikinsu an hana su zaman lahiya an bata addininsu an bata tsarin rayuwarsu babu wata condition ta rayuwa wadda ga yi kasashensu wallahi dole turai za su na'am kuma miliyoyi za su shiga yadda ka ga obama ya zan shugaban kasar amurka cikin babbakun da an ka kai bayu har yanzu sun fara zama shugabanni haka na turan nan kasashen larabawa da afrikin za su ce sun su zamana tare da su kasan suna cewa wai la colonisation moderne wai kamar yan afirka daga yin hijira wai suna ta can kamar suna sun su yi colonization suna yadda tura sun ka zo su ma suna sun su ta can karya banza da yi ba su da su ta can ba ku da kun ka zo sata arziki kai su ko can aiki suka suna biyan ku to me kuke so wai ba to dan haka waɗanga bala'i da suka shiryawa wallahi sai ya iske su kuma su sani cewa african da a turai kasashen larabawa da an kaɓata kasashen su da a turai waɗannan yaran sun ka tashi an ka aihe su a turai sun ka samu nationality a turai sai sun yi mulkin turai sai sun mulki turai sannan waɗannan mutanen an ka ce za a dame su sun ka samu kilcir ta turai wallahi sun ka ɗauki mataki suna sun ka ɗauki makamai za su yin kace-kace da turai sai an samu girsi bil kasashen turai duk su bar garin wannan abu yakin basasa da sun kai america sun yakin basasa united kin nan kayan a yi ta sai da sun ka zama tura rabe ko yanzu in busu anniya ba sai sun yi disunited tunda irin wannan wannan tunani da suke da shi wannan tunani suke shi wallahi ya iske su su kuma ture itilar da akwai kasu tsammanin Allah ya kara ture itilar premier game wanda zai zama girman dole bata kare ba itilar na nan ta yi Allah na ga taro itilar sai an yonda itilar bala'i kai in ba dan afirka ba mutum ya zo ya bautar da kai ya kashe uwarka ya kashe babanka ya tsace arzikin ƙasarka sannan wani wai mamaye shi france sannan a taika ta kai ka zo ka ceto shi daga azzalumi kuma ya ci gaba da bautar da iyayenka da al'ummarka banda dan afirka ba san wanda da wannan tunani ba ba sani ba kullum mu muna kokarin su su zama da lahiya mu ko suna kokarin su halaka musu bautar da mu su kashe mu su kashe ƴaƴan mu ya ba rayuwa ta haka dan afirka dole ka waiwaya dole ka tashi da addu'a itilar ya kamata a ce an samu itilar Europe kuma waɗannan kasashen da suke shirya muna sharri dole mu musu addu'a in bu su bari ba muna fatan su ma su yi kaca kaca na'am tun da ƙasa ba hin ƙasa ta yi ba kuma ɗan adam ba hin ɗan adam yi ba gaskiya dole na muna ji daga san mu eh kuma duk wani abu da ake tsoro sai an kai yadda tsoron bayi tsoron bayi tun da mutuwa yanzu da in wanda ya wa'azi na aka cewa an kashe ko wanda ya tsaye saboda ga al'umma ta ko wani president Eh.
to yanzu talaka ma wanda bai da abinci na daji sai a zo a iske shi masallaci a halimi Iske shi a halimi.
to shi ko wa'azi yayi ko ko bai komi wani ba dan kungiyar kare haƙƙin dan adam na ko Baya wani dan cikin siyasa kowa.
komi mai da yanzu mutuwa ta zanga ta nan abu mai yawa an ce uh, mutuwa ta faɗa ka- a- a kasuwa to wannan abin da shafi kasashen turawa kenan nukta ta- ta farko kenan Mm.
game da abin da shafi kasashen turawa Na'am.
abu na biyu Eh.
le 4 point wanda ya kamata turawa su fahimta Mm.
na farko sa'imna min al-i'tirarat Mhm.
albarida mun gaji da reconnaître kin da aka yi ana cewa an zalunce mu kuma ba a bari ba sur litinin Har yanzu ya ana yi.
ishe mu bayyuwa kullum a zalunce mu a bamu hankuri kuma a ce mu mu bari kuma a ci gaba da saman tere kuma a ci gaba da zaluntar mu ya ishe mu haka nan mun gaji da relation bilateral da mutual da wace ƙarya kuma kana ta kashe mu wannan ya ishe mu haka nan na'am ƙarya na wannan uzuri da aka ba su wa na ƙarya na na'am ba na gaskiya bane na'am kuma su sani cewa yadda suka ganin suna bata wasu kasashe kasashen wasu kasashe na batewa zai kai gare su sun kashe kadafi da an ka kashe kadafi me ake tunani makamai za su yadu Mm.
in makamai suka yadu shikenan ko ci kasa lalacewa Ko ci ta yi.
kasa tunda lalacewa.
babu kasa sahara kin ga babu kasar da an da makamai nan kusa kusa banda aljeri irin kadafi kwarai to yanzu libi babu gwamnati makamai na ta shigowa ko ina ana taɓa ta ƙasashe to yanzu duk ƙasashen ka su lalace kuma a ce ɗan adam ba zai yi hijira bai same su to su san consequence kin yakin da suke aikatawa lalle tana faruwa afirka amma wallahi za ta iske su na'am abu na uku alaji sai imna min al-musa'adatil kathiba Mm.
taimakon nan da aka bamu na ƙarya ya ishe mu haka nan taimakon ƙarya kuma ana to alaji ana tsaci arzikin mu a ce mu adda kashi biyu an Afirka na arzikin duniya kuma a ce ana taimakon mu wai gidan gidan wa na taimakon gaske daga ina kuma shike abin ka bayan ana tsaci arzikin mu bayan ana tsaci arzikin cewa ana taimakon wa ake taimaka ma akwai kayan haushi ai eh to don haka wannan taimakon ed ed kin nan ya ishe mu haka nan na ƙarya na hayaniya ya kamata su, su- su sani sannan kuma su sani cewa intervention militaire akwai wata mata da ta yi wata magana da ita da eh, shugaban kasar france eh, emmanuel macron yan mali wadda take ce mishi wai mali da da france suna da enemy mutuel kuma su- yanzu suna son su jayi baya waye ga miki enemy mutuel na kuna da enemy su can lahiya lau suka kwana lalle ta haɗu su maganganu masu kyau da ta ce in ba dan da afirken ba da yau babu france kwarai ko ba haka nan bane wannan magana ce mai kyau amma ki ce kuna da ilimi ko men gidan uwawa ku da an ka zo ana hallaka ku kuma ana ba enemy kin makamai za a cewa enemy mutual a'a wannan enemy naku na ku kadai individual na mu ba mu da ya kamata mu fahimci wannan naku na ku kadai ko namu na mu yan Afirka su ba makiyin su na ba mai taimaka musu na saboda su biya bukatocin su ya kamata dan Afirka in shi na hankali shi ya hankali ya san wannan dan haka waɗannan i'tizarat duk lokacin da Faransa ko kasashen Turawa za su halaka a zo a dauke mu mu tai mu mu yi musu yaki dan su zamna lahiya an gane ko sannan kuma duk lokacin da bala'i ya taso a ce ana son mu ko kuma a zo ana girmama mu girmamawa ta ƙarya lokacin da ake da buƙatan mu ya ishe mu masoyin ka bai yiwa shi ce bai son ka sai ranar sharri mu ba maginin makabarta na ba ba a son mu sai ranar gina kabari haka ne mu ba kayan aikin kowane baturi na ba Haka.
bai yiwa a ce ba a girmama mu sai ana da bukatan mu bai yiwa a ce ba a son mu sai in ta ɓaci wannan ba don wannan muka rayuwa ba mu ba mu zo don mu tsaya mu mu yi ma wani regulin problem kin shi shi kadai ba mu- don saboda in shi na da Mu na da problem problem, mu mu yes.
zama na da problem shi ba ruwan shi sai in lalura ta taso mun gaji da wannan kuma mun gaji da ki- mu- soyayya ta ƙarya saman teran ana hallaka mu kuma mun gaji da girmamawa ta ƙarya ta banza da yauhi da ake nuna muna wadda ba ta gaskiya ba in muna tashi tsaye mu tashi tsaye wutar da take tasowa kuma wallahi ƙarya suka yi duk ɗan da ya hana uwar shi kwana shi ma ba zai yi kwana ba gaskiya
babu wani laɓe-laɓe da ake na ana yi bisa ga zancen afirka ana wani laɓe-laɓe ku bari musu laɓe-laɓe ku gaya musu bila'in nan su ya iske ku duk mutane muke haka kuma al'amurra canzawa suka yi Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ana juya kwanaki ne yadda rasha ba a sa tsammani ba cikin d minutes rasha ta ruguje zamanin gorbachev Mhm.
to babu wata na- babu wata nasiyon a duniya da ba ta iya ruguje rasha ba zato ba tsammani kuzam Kwarai.
sai ga rasha ta ruguje dan d minutes gorbachev ya ruguza rasha kuma kuma america kunci ne zai zaman shi to haka babu wani union a duniya wanda bai iya rugujewa rasha kasa ce mai ƙarfi kuma kun santa haka to don haka wannan bayani da aka yi na wane ne wane ne dan afirka in kana tashi kai kishin kanka ka san kanka ka san abin da ya tunkare ka da kasar ka ka yi in ba kai yi ka rinka jira a ci gaba da narka amma dai mu mun yi imani mun san ba a iya kashe kowa bai yiwa afirka mu mu miliyar a ce do an zo an kashe mu bai yi bai yi mai rabon mutuwa ya mutu haka in mun mutu abin da muka fata mu mutu da imani shine babban abin da ya dame mu gaskiya ne gaskiya ne alga ta mala Alhaji- yan mintunan da suka rage na nasihar da to kace na wasiya da ya kamata in isar za ka isar na farko zan kawo maganganu ne na masu hikima guda biyu na a ƙarshe kuma sai illiki da magana ta wani malami na ƙasar saudiya To.
in allah ya ba mu iko mhm, akwai wani sha'ir mai hikima mhm, poet ake cewa Mhm.
da ya yi wasu baitutuka ya gaza a shirya wata ɓanna na
kudeta ake son a shirya ko kuma a tada yaki mhm, shi yana tare da mus- mutanen gwamnati sun san shi mhm, kuma tana yiwa sun san tana yiwa ya- yana da labari na'am in ya hito ya ce za a shirya muku yaki ko kudeta kafa in ce ni na'am in kudeta ta yi rusir ko yakin ya yi rusir kashe shi za'a yi to in kuma ya yi shuru an kai abin bai yi ba waɗanda su ce shi na tare da mu bai sun mu kashe mu- kashe shi za su sai ya yi hikima Na.
ba ka cewa ya ce ba ka cewa bai ce ba na'am ya ce ara khulalar ramadi wa midanarin wa yushiku an yakuna laha diramu mm, alam tara anna an-nara bil udaini tuzka Mm.
wa anna al-harba awwaluha kalam na'am ya ce ara khulalar ramad ina ganin tsatsagiya tsakankanin ar-ramad toka ko harbi mm, wa midanarin alamun wuta kistun wuta baskin wuta na'am wa yushiku an yakuna laha diramu wutan nan tayi kusa ta tashi bal bal bal bal bal mhm, yace alam tara anna an-nar bil udaini tuzka mm, baka ga wuta ba da icce bi ta ka harawa ta zango bara ko da dan ashana guda rai wa anna al-harba awwaluha kalamu yace kuma yakin duk duniya da baki yake farawa daga cacan baka haka dan na ake shiga don haka mutane kan sa tsammanin matsaloli suna yan kaɗan ana dariya Mm-mm. umurun yadhaku sufaha'u minha Mm.
wa yabki min awaqibiha alladib haka abubuwa ne wanda wawaye inji sha'ir suna dariya mm, amma masu hankali kuka suke yi saboda sun san karshen su bai zai kyau ba kwarai
abu na gaba Na.
wanda zan ƙara akwai wani sha'iri na jahiliya ana kiran shi Zuhairu ibn Abi Sulma Mm.
wanda tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ana kiran shi sha'irul hawliyat kuma ana kiran shi sha'irul hikma na'am alhauliyat daga alhaulu ne shekara daga shekara sai shekara ke zan fitowa Na'am.
sannan kuma daga sha'irul hikma saboda shi ya yi fice ne wajen hikima daga cikin shu'ara'ul jahiliya Na'am.
don kowane daga cikin su akwai inda ya fice ka san halin rayuwa mhm, da aka zo ana qariya ta yaki an kashe mutum ana son a yi sulhu kaza kaza kaza sai suka kiya mm, to karshe yake musu nasiha yake cewa wamal harbu illa ma alimtum wa dhuqtum Mm.
wama huwa anha bil hadith al murajjami متى تبعثوها تبعثوها ذميمة مم.
وتضر إذا أضريتموها فتضرمي فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم yace wa mal harbu illa ma alimtum wa dhuqtum yana ga mai su larabawa wannan lokaci na'am yace shi yaki ba wani abu bane illa ma alimtum sai abinda kun ka sani wa dhuqtum kun dandane shi wa ma huwa anha bil hadith al murajjam ba bayani bane daga gare ta al murajjam wato shi yaki da la- da larabci al harbu mace ne bil murajjami kaman magana ce wadda attazato kamar yadda Allah ya ce rajman bil ghaib yace mata tab'athuha tab'athuha zamimatan matuka kun ka tado da yaki zai tashi zamimatan abin zargi ma'ana bai haifa muku alkhairi bai haifa muku da mai ido wa tadra idza adraytumuha fatadrami yaki tadra zai ci gaba ko kuma ma'ana zai tashi dara wato eh, kamar dariya yadra ake cewa to amma an shafi alif saboda ma'atufi na daga eh, abin da masu jin larabci sun sani yake cewa wa tadra idza adraytumuha fatadrami za ta tashi idan ta tashi fatadrami sai ta balbal ta kone kowa da kowa babu wanda za ta bari kakka sa tsammanin fitina na barin ka ko uwarka ko ubanka ko kabila ka ko jaka ko garin ku ko ƙauyen ku kan ma ka sa tsammanin wannan za ta bari in ta wuce control wallahi ta yi ƙarin kowa sai dai addu'a dan haka ai hattara na'am yace fata'rukukum fata'rukum arkar rahabi sifaliha yaki zai nike ku yadda maredi ka san can da yan ana niko akwai wani abu da ake Maredi, maredi wanda ana ake juya.
jujjuya nan to yi- akwai wata yaggiya ko mu ce wata fata wanda ga juya shi Mm.
wata in ta shiga karkashin shi nike ta shaka yi to yadda wannan fata ta ka nikuwa tsakanin duki biyu a murje ta a gurje ta haka na za ta yi muku arkar rah- raha bi sifaliha sifal da sa'un ne domin an ce asfal kasa da sinu amma sifaliha na ana nufin wannan igiyar Mm.
wato ta- ta ta abin ga ko mu ce wannan fata wanda ake amfani da ta a Na'am.
dauri Na'am.
yace fa ta'arukukum arkar raha bi tifaliha yace wa talqah kishafan za ta dauki ciki kishafan shekaru jere shine kishafan daga alkashfu na shine abinda ana ganin shi ma'ana ba wani abu da wanda zai tsaya yau ba gobe za a yi jibi za a yi gata za a yi thumma tahmil sannan za ta dauki ciki ita yakin fatutimi ta aihon muku ta waye a ci gaba da tahiya yace fatu- wato eh, abin da fatun tij lakum ghilmana ash'ama kullahum za ta aihon muku yara shu'ummai ma'ana abin da za ta haifa suwa ba mai kyau bane kullahum dukkan su ka ahmari adin kaman mai jan mutun na ad shine ku- wanda ake kira qudaru wanda ya je soke tago Allah Allah halaka su ma'ana za ku tabo makan ku bala'i ka ahmari adin thumma turda sannan za ta turda ta bada nono fa taftimi sannan ta yayi ana aihuwa suna mutuwa ana aihuwa ana mutuwa ana aihu ta kashi na za a yi babu lokacin tsayawa yake cewa fa tughlil lakum ma la tughillu li ahliha za ta baku ƴaƴan galla ya an ce galla shine abinda ƴaƴan ita sun ka fita abin ga abinda aka noma ya kawo to fa tughlil lakum za ta baku galla abincin da za ta hitar muku da shi wanda za ku girba ma la tughillu li ahliha abinda mutanen gari bai iya basu bil iraki waɗanda a iraki min kafizin wa dirhami kafiz shine kayan noma abin au kamar a ce mangala da buhuwa wa dirhami da kuɗi ma'ana wannan yankin a wannan lokaci an san shi da noma an san shi da arziki da kasuwanci to duk ya wuri ne wanda ya shahara da arziki da kasuwanci to ko da wannan wurin kun kata da yaƙi rayukan da za a hasara dukiyar da za a hasara abincin da za a hasara ya fi abin da wannan wurin yake fitarwa ku da ba ku da shi kenan za ku koma a zero da an kai yaƙin duniya na ɗai da na na biyu almanya sai da ta koma a zero haka sannan japan sai da ta koma a zero haka yaƙi ya kawo wannan kwarai don haka yakin nan da ake gani zai ci komai ya ci arzikin kasa ya ci dukiyar ta ya ci mutane nan karyar da aka yi mana kasashen musulmi a je a kace-kace da su kasashen afirka a yi kace-kace da su sai a ce wai za a zo za a ra za a ra za a mai da kasashe wadda suke to na ji ka zo ka yi gina da ka yi Ka ginan nan rushe ta.
kyauta ka yi ta ko bashi da kuɗi to kuɗin wa kuɗin Na.
arzikin na kasashen mugo shi yasa kaka yaki ka kashe mu sannan ka kashe arziki sannan kuma in ka in ka zo ka yi gini to yanzu abin da ka so in tambaya su mutanen da an ka kashe ina diye su su ko ko mutanen taro su za a yi daga lahira kai baturi
lokaci ya halin sa to na ƙarshe alaji Mm.
wani malami a ƙasar Saudiya eh a gurguje lokacin na taimaka Yake aldomin abin kens ki ɗaya.
eh ba komi su dan yi hakuri tun da wasiya ce mai kyau Mm.
wani malami ne da kasar Saudiya irin abin da ake son Saudiya ta rikice ana kawo wasu maganganu na kaza da kaza da kaza yana khutba ina zaune a haramin Makka Na'am.
a wannan lokaci yana khutba har da kuka yake yi da yazo Na'am.
wannan wurin Na'am.
yake cewa kunu mu'tabirin qabla an takunu ibra kunu mu'tabirin ku zamanto masu ɗaukar wa'azi masu hankalta qabla an takunu ibra kak ku zamanto ku kahin ku zamanto ku za a ɗaukar wa'azi gare ku na'am ƙasashen Afirka ku yi ƙoƙari ku ɗauki wa'azi ga ƙasashe saura waɗanda an kashe mutane an yi kace-kace da ƙasashe mutum ya mutu cikin tsakiyar sahara bai da mai yi mai sallah ya kwaɗe ya mutu ya ruɓe dabbobi sun zo sun ci saura saura ya bushe ya shige cikin ƙasa ku ɗauki wa'azi daga abin da kuke gani cikin tele da sauran ƙasashe ƙabla an takunu ibra kafin ku zama kuna za a ɗauka wa'azi gare ku in kunna ya jiya jiki ya tsira ciki ya tsira alaji lokaci yayi wanga Gaskiya.
maudu'i kuma Allah ya samu kai karshen shi Gaskiya.
za mu duba mu gani A maudu'ai da ya gaba.
kamata a dauko Mm.
musamman zamanin siyasoshin duniya da ya kamata a ce an yi bayani kansu Haka.
daga nan kuma in akwai rayuwa mu diba mu gani kamar cututtukan da al'ummomi suke fama da su Haka.
su ma ai karatuttuka kansu in Allah ya ba mu iko ya ba mu rayuwa Allah ba mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Amin.
ba mu yi don mu ci zarafin wani ba ba mu yi don mu eh, kaskantar da wani ba ba mu yi don saboda mu ɗaukakar da wani ba ko mu biya ma wani da rai mun yi ne da izinin Allah Allah ya shaide mu ya san zuciyar mu Kwarai.
don abin da zai kai al'umma gaba Masha.
wanda bai fahimce mu da kyau ba Allah ya sa ya fahimce mu da kyau in kuma bai fahimce mu da kyau ba to yana da kyau akwai waɗanda zai iya saurara gare su ya saurara in kuma akwai inda mun kai kuskure ko cikin magana ko cikin aya ko cikin hadisi ko cikin maganganun malamai ko cikin littattafai muna shirye yan adam muke muna yin kuskure kamar yadda muka ce mutane sun ɗauki riga Allah nan ba muna yin Allah shi da rigar da aka saba a muna yin sun ɗauki matsayin Allah mu muna yin kuskure kuma in mun yi kuskure muna fatan mu gane mu gyara ko ko in an nuna muna mu gyara in ya tabbata kuskure na in kuma mun mutu kafin mu gyara Allah ya kawo wanda zai gyarawa amin Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci har mu koma ga Allah Amin.
Allah ya sa mu cika da imani Allah ya zama mana da kasashen mu lafiya Amin.
Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci zaman lafiya ya dore mu bauta ma Allah akan cin nasara da jin daɗi amin to masu kallon mu da sauraron mu kun ji imamu kenan tare da kuma ni jagoran shirin da muka gabatar da wannan shiri yau tsawon mako bakwai kenan da haka mun kawo karshen wannan shiri mai suna taken zaman lafiya da haka a gaba dai za mu zo muku da abin da ya sokaka a nan za mu cewa a madadin duka abokan aiki da suka dafa muna musamman abokan aiki da suke son bisa na'urori su fs loko tare da sumaila dande da kuma shi imam da ni jagoran muke muku fatan alheri mu zama lafiya